من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha uku ga watan ɗaya dubu biyu da biyar wani jiko uku ga watan sha biyu dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar kamar da musulunci zai tashi darasi na talatin da uku الفصل الخامس والعشرون فصلين عشرين جزء الأخلاق الحديدة هلا ينقضي هلا ينكش هلا ينمشي هلا ينقرطع قد آتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة hakika mun zo maka da wannan wanda muke magana da shi Allah ya karrama ka من ذكر الأخلاق الحميدة إذن أم أصلا حالة نظر كتبنا يقول نظام الله صلى الله عليه وسلم والفضائل مزيدة دكما درجة جيمة تجيمة واحتاج الكمال دكما حالة يكون بيئونتك العديدة ما تكار اليوم وقتنا تقوم بنا وقت صحتها إنجنش لإنجنش وهو wanda ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa jalaba kuma mun kawo masa min al-asar na hadisai ma fihi maqana abinda akwai isra a cikin sa wal amru awsa'u al-amru darajar annabi sallallahu alaihi wasallam awsa'u ya fi yawa ya fi yawa daga abin da muka kawo kama ja'a hadha al-bab ma la tafaddalu annan babi fi haqqihi a cikin daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hakkin sa mun fahimci me isuwa da ko me da uwa da ko me karuwa ne ba za iya yanke shi ba yan kashi udon jina na fadi bi al adillahu al adillahu hujjoji da dalilai dan wa adilla dalili dan in ka adilla shi da yake dalilai za su kashe a cikin mutum ainihin ba tare da yayin ta wannan fage بدر الشريف من دام الله صلى الله عليه وسلم وبحر علم ليس توجيه نفسه وبحر علم خصائصه كما توجيه علم abubuwan da suka ke ɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kaɗai shi ne kusurciyarsa ba su fito ta maƙil da ruwa abin da za ka ce kogi ne mutum zai iya ƙara shi ya fi kajira da jira'u halin shuguna don in gura da zai ainihin yau ko iya gurba ta wanda na kan bako da yawan ɗiba wanda zai ɗiba ya tafi wancan ya ɗiba ya tafi wancan ya kama ya ba wancan wancan ya kama ya ba wancan malin dukkan irin gugan da ake zurawa wajen bayani akan sujudodin annabi sallallahu alaihi wasallam da darajar sa da martaba da ikonsa a wajen Allah yawan guga da ake zurawa ake jawowa wannan ba zai gurɓata shi ba walakin wanda ce sai dai a ce na fihi bil ma'ruf dan zo da abin da aka fi sani ne kamar na abu muka zo da shi wanda kowa ya sani jama'a akthar hu tisbi wanda mafi yawansa yana cikin hadisai ingantattu wal mashhur da kuma shahararrun tafai min al musannafati bal tafan da aka wallafa na fi zalika bi kullin kullin malai mun kawo ɗan cikin nan ne daga cikin mafi yawa ɗan ƙanƙani muka kawo daga mafi yawa sarrafa suna cewa an zo maka da kullum min kullum wato an zo maka da kaɗan daga mai yawa wa ghaibun min faidin kuma kuma kamfata ce daga cikowar kogi kaga aka ce cikowar kogi an kamfaci ne dan kaga abin da aka kamfata bai isa ainihin wato zama ya ɗeba wannan yawan kogin ba sai ku duk abin da ke kawo abu ne game da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halayensa da mu'jizojinsa da darajojinsa duka wannan kullun ne min kullu ko kuma zaidun ne min kullu wato kaɗan ne daga mai yawa ko kuma wato gantsa ne ko ɗiba ne ko kamfata ne ana cewa gabal ma'uko idan ya kafe ko an cire shi yin faizin kaba kamara kenan ko kaiba faibanan wani ɗan abu yana kwana da ruwa ko yana cikowa ورأينا وذلك منا غني أن نختم هذه الفصولة بشك وطنام فتلي فتلي بشاء شرين بجير بذكر حديث الحسن بشاء حديث الحسن عن ابن أبي حالة ومن ابن أبي حالة بجمعه تتسرع لشمائل بين سادو بأبي أعيد حاله وأوصاته لكم الصفة من الله صلى الله عليه وسلم كثيرا مكتوبا وإجماعه بكم جملة وتقتل وتجملة جملة كافية بالإساء من في من سيره بها وتسير النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله بكم درجة جنسة ونسله بتقنيه كما عين المساعدة بشيء دواتي فضنسة لطيف الأمر غريبه ومشكله wanda zai bayani akan wato abinda wanda hadisi ya kunsa na wasu kalmomi masu nauyi ko masu tsauri suna su wahala wajen faɗa ko wajen karantawa ko wajen fassara. حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد بن حاتم رحمه الله بالقراءة عليه سنة ثمان وخمسمائة قال حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي قرأت عليه أخبر أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النسابوري والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حسن المحمدي والقاضي أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الوحشي قال حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي أخبرنا أبو سعيد الحسن بن خليد الشاشي أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى ثورة الحافظ قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمرو بن عبد الرحمن العجلي إملاء المسلمي هذا انتبه وانا ينهي مثل إملائي وكينا قال حدثني رجل من بني تميم من ولد ابي حالة زوج خديجة ام المؤمنين رضي الله عنها كان ابا عبد الله عن ابن لأبي حنفة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي حالة يتناكل بين خالنا هند بن أبي حالة هند بن أبي حالة تمنى أنا خديجة حسنت أورما الله صلى الله عليه وسلم قال القاضي أبو علي رحمه الله قرأت على الشيخ أبي طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن خزاعة بعد الترجيم الباطن قال وأجاب له الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيروني قال حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسين بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به قال أخبرنا أبو محمد بن الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب بن المعروف بن اخي ساجد العلوي قال حدثنا اسماعيل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب قال حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن اخي موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن ابي محمد بن علي عن علي بن الحسين قال قال الحسن بن علي والله بهذا السند سألت خالي هند بن ابي حالة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم بي خالنا هند بن ابي حالة ابو طالب ko tukka ta halitta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Arzu an yastani minha wata suka fata ya wasafa mun sufanta mun shay'an wani abu min ha daga siffa ta halitta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata allaqu bi wanda zan rataya ko in dogara ko in kalkale ko in kalkale da shi sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fakhman mukhamman Isa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama girma ne kuma abin girmamawa mai daraja ne abin darajawa mai kwargidi ne abin kimantawa ce ne mai daraja alfahmu a cikin a harkar lokaci a cikin ta kudi da yawa shi ta ke ta kamatun rafi wato shugaba mai daraja ta kwakwaman masdar ne mukwakwaman kuma ismu makon ne من فخمه فخمه تفخيما التفخيم هو عرش العرش أكت التفخيم هو ما تقول مني تجويد أكت التفخيمي يا جميل قم بالله ko ana so a cika kuɗa shi da iska ya maganar nan irin ta shafa baki yawa shi ne wani da ana so a koya masa kuɗa su ne su shi kuma irin mutanen da ne zai tafaye na ta shafi hukumilla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتكلم أعوذ بالله wajen ikin da ala sai kai tafkiki min ash-shaytan wajen shaytan kuma sai kai tafkini a'udhu billahi min ash-shaytan wajen in rasa kaila fakka ma shaytan Azu ko ta ce wa za ka yi karatun mutum. Wani kuma ya ce koya masa na'urin kuma ka ce baka iya nahawu ba ya kamata ka iya nahawu ne kwarai to shi ka zama malamin nahawu malamin nahawu ya fito sai ya rubuta baraba shaidun amra sai da bai malamin nahawu me yasa zai yi da ta amri in in ya da ke shi da gaske ya yi zalunci in ko bai da ke shi ba ba ka yi ƙarya da haka ba zan fara da ilimin in ma dai farkon sa kariya wa ma farkon sa zali da haka zai yi amuran ba ta da abin da ya masa ba kaga an fara ilimin da zai wani ya ka fito wani tuna ba ko kuma ni da ke shi ba da kace da ba zai bin amuran da zai ka kariya ya kace ka fara wannan a gaban Allah ka ce wani da ke wani ko da ke shi ba to shi ne kaga tafkhir yana nufin ta girmama abu ko da rakama shi da darajta shi da kimanta shi da ganin kwanciyarsa da ganin darajarsa da ganin isarsa shi ake kira abu ta hamar wato mai daraja abin darajtawa mai isa abin isarsa shi kuma ta hamar mai daraja ne shi a kan kansa mutahaman kuma abin ba da daraja wato yana da darajar kuma ana ba shi daraja sallallahu alaihi wasallam يتلألأ وجهه فكة تنع الجلي تنع الولي تنع الشيء تلألأ القمر ليلة البدر إن يبدا وتعيك والولي الجلية الشيء أجرا وتوجيتك شاب إشاجر أطول من المرجوع شيل مجد أود بجدير وأقصد من المشدد مشدد شيل مجد وتعيني جزرك بجدوه ذنب annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci ainihin ya tsawo daga matsakaicin mutum shine almarbu rabatan mutum da ba dogo ba da jere ba to in sun ci annabi sallallahu alaihi wasallama sai wannan mutum da annabi ya bi shi in kuma suka haɗu da don kalele suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi da don kalele wani matsakaici ne wancan za a dinga gani don kalele domin sun da ake ganin ta don kalele a cikin gaba suka zama a makwacin ra'ata jikin da aka haɗu a nan da ɗan kale ne sallallahu alaihi wasallama da ba za a daina da wata cewa da ya fi kowa cewa insha Allah ta'ala shi ainihin wato nuna idan mutane shi a wannan halayen guda biyu sun suna tafiya da wani matsakaita za a ga ƙarfi tsawo a lokacin sai su coordination sun suna tafiya da dogon shi ta wancan zan ƙarfi da yawa kuma za a dinga ganin wancan shi dai kan halittar sauƙi daban samun don Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin madaidaiciya shine al-mushaddab din al-mushaddab dogo ne ko zan kalle azima hamat Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da fafadan shi a kansa da kwayar kansa a yi wato tana da fadi laraba suna yaban mutumin da yake da babban kai da girman kai ba akwai babban kai akwai girman kai mutum kansa ya zama dan kankani har da ba abin yabo ba amma in ka mutum ya zama ba jinjime ne irin harsan kan nan mun jeje ba kuma sannan ba irin ɗan shi ɗin nan abin nan ba kaga mutum ne ya samu abin yabo rajulan sha'ari mai kafaffan gashin kan ne shi gashin kan ku rasu a cikin ku ya irin na kuma mali akwai a cikin ta an yawa to a cikin ta ko da ya ne ya mutu haka za ka gashin ka matsakaici kuma kullum ka an tabi kullum ka hakika ka zo idan gashin kanka farar rabu shi ne hakika idan aka samu abin suna da ake kira hakika asalin hakika gashin kai shi ne hakika da larabci idan aka yi yaro ake aka yi masa yanka sai ake kiran ragon da sunan wannan gashi sai ake kiran sa ragon hakika an gane ko shi sa aka hadisi ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ma a dinga kiran ragon da sunan hakika aka kira shi ragon suna a dinga kiran sa hakika sunan hakika ma ake cewa hakika ne wanda shi ne in faraka dan tarar rabu wato a cikin gashin kanta tarar rabu da kanta faraka ce ba ta a rarrabu zai haɗe kaman gashin kanta ya bubu da ne wannan zai wannan zai nan sai da shi a haka sai inda in ka ba da kanta gashin tarar rabu ba baya raba ta la yujawiz sha'ruhu sha'amata uzlayhi gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam baya wuce ainihin wato shaka kunnansa haka yake wato ya ta haya kunta haka a baya zamu wasarahu idan ya sharci shi da ya fara kaula da kafa azharan launi mafi kayan haske ne shi hasken sa mai kare ne kuma akwai haske da mara kyau akwai haske da shi yawa sai ka ga mutum ya zama wani irin daban wasu azzabi kuma yalwacin jiki ne mutum da yalwa صلى الله عليه وسلم حفظا وسلم أدج الحرب الهدي كما أمر صلى الله عليه وسلم علينا بعينه حسن ذات الجراء كما يا لم أتعك كما بطا كما قلت أن أينه ما أتعك ذات الجراء يتعين وسلم حتى يتمقه هذا مسلم كون مجد جراء وأنت تنمو بنتون يتبابا وأنت تفضل za ka yi kalma da za ka samu wannan kafin baba za ka yi ba haka na tafi irin wannan ne haka idan gashin gidan mutum da buɗe ya kuma da suka zama abin muni kuma zai zama wani irin jigo haka shi na nan sallallahu alaihi wasallam ya mutu haka kamar kamar baka dama kuma shine kyawun gashin gira a cikin yana da yawa kuma ya kwanta a kan idan mutum haka ya kewaye shafi kamar baka wanda shine ya saba dama na mutane shi ne kusa kuma biga kowa sai kallon na kowa yake cikakkun kashi gare su sun gai kanin bayan guda ko babu ainihin ko haɗewa ko wani kafin da ka tsakanin su ba babu ka haɗe kan ba ko ba su yi sama ba sun kwanto sun yi da ko yankan yi da su sallallahu alaihi wasallam ka hada kaddai ne sha ne ne sha kun da kake da kuma su kuma sun ka ba ku tsara ba sun su zuru zuru suna ba su da yawa baina mu ma shukun mun gaira karanin ba tare da ainihin wasu sun yi kaho ba haka baina mu ma shukun tsakanin gashin jirarsa da tsakanin ibarsa akwai wasu jijiya da birnin su gababu idan ya fushi sai ga wannan jijiyar ta kumbura alamar fushi kenan tsakanin nan ido akwai wasu jijiya farin mutum an fi ganin ta sai ne shi ke ga ganin da mutum ku kumbura a jiki ta kenan sama tsakanin jira da ido shi zai zai da kuma tsakanin wannan abin da ɗin jira a anan karnai ne ko ɗin yana da ainihin wato karan hanci sallallahu alaihi wasallam yana da cikakken karan hanci da hulun kuma yana da haske da abubu da yake lullube shi sallallahu alaihi wasallam ويحسبه من لم يتحمله يقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ɗauka a shan ba wato ya karɓa kalan hanci mai lambata mai lambata shi na mutanen wancan ƙasashe ne wanda hancin su ya yi tsawo da yawa har ya wani lambata nan kuma tsakiyar ya wani ɗago mutum mutanen indiyan da su sun tsawon ka ga hanci ya yi tsawo ya yi tsawo kuma nan tsakiya sai ya yi kanda ta abu kuma haka sai ka gan shi ya ba taho a tsaye amma kuma da yake a tsayin bayan tsakiyar a kan wani tudu ya sake ragowa to na haka na manzon Allah yake da sallallahu alaihi wasallam dan wannan shi ake kira wannan tudun a tsakiya bayan ga karan hanci kuma ga tudu a tsakiya shi ake kira da wannan wanda bai gano annabi sallallahu alaihi wasallam daga kusa ba dauka shi ma yana da irin wannan wato joran a tsakiyar hancin amma ba haka bane ba haka tsaye yake tsaye kuma sallallahu alaihi wasallam kasfan yakiya yana da cikakken gemu cikakken gemu cikakke ba tsawo ba kuma yawa da gemu a da sallallahu alaihi wasallam ajaja yana da kyakkyawan ido shi ne wanda ciki akwai fari farin fari fari da bakin baki fari ne kuma dama shi ne kyan ido akan shi zamo tas amma ba sassan ba shi ne an ɗan cuɗanya shi da ɗan jirgin ga haka shi ne kawun ido ko ba da hango idan da fari tas sai ka ko wani mutum ko ba ka da lafiya amma da ɗan ratsi dan an kan ya shi da ɗan jirgiza alamar ta ta ce shi kuma bakin in aka ga ya iza alama ce kuma ta ta amma a gan shi ainihin wasu ya yi baki tas da alamar ta ta kyau irin wannan sufar ko da su ko namiji ana kira sa da wannan sanadin yabo ne mutum da zama yana da wato sufar ta ido irin wannan to annabi sallallahu alaihi wa sallama haka idon sa yake sahalar kharjaini da sauƙin kun da kuke yi wato kuna kuka ba su da ainihin wato cututa ko sun yi ciki da yawa ba. Jami'an fari kuma yana da yalwataccen baki bakin sa ba haka yake ɗan tsoro kuma yana da faɗi haka kuma wannan suka ce mai kyau a wannan larabawa. Ashnaba kuma yana da hasken haƙora. Mutum yana da hasken haƙora ana kiransa ashnab wato farin can haƙorinsa. mufallajin asnani kuma yana da ainihin kayan haka tsakanin haƙoransa shi ake kira ne wushirya ko shi ake kira wushirya mufallajin asnani yana da wushirya ce da ikon masrubati kuma yana da ainihin gashin wato kirji ka an na ulukuhu irin gashin da yake fitowa a kirji shi ma a kama ce kama za ku ka an na ulukuhu in ka ga wuyansa sai ka ɗauka jibi jirgasan wato ainihin wato ruwan wata ake duka wata yan adata suke yin karkashi ya ka buɗe ta danta da gare ku tana haske tana kalli to ya za a kamanta ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam wata yan tsana da aka yi ta da kashi ko aka yi ta da alli malamai suka ce wannan tashbihi da suka kare don kusantarwa ne dan ba a kamanta maka abin da kake gani da wanda ba ka gani ba ba za ka fahimci me ake so a nuna maka ba shi sa suka yi wannan amma ba ana nufin wato mushabbahun nan ya fi mushabbahun ne ba ne duk da kari ne kusantarwa ne wanda ke sauka a kashen ku bar kuwa kawo kuma rana in ya fi ranar ta ga wajen hacci kenan ko saboda ka'idar tasbihi tana da wasu ka'idoji na mushabba a mushabbahun ne wajen hacce ba da yin aka wannan mushabba a mushabbahun ne kuma aka wasu mushabbahun da ne a mushabba da irin waɗannan ka'idoji na balaga idan a kare martaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama duk abin da aka kwatanta shi da shi shi annabi yana sama da wannan abu sai da ka tunda ba sun saba suna kaskaka wannan yan debin kuma ana mata kaye tana kayatarwa mutunta kuma ana shirya shi da kanta a kawo shi da shafa mata kuma da waga ta fara saboda haka sai kamanta da abin da suke gani wanda zai kwatanta musu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safaqul fidda wato cikin nasu saboda kyawun ta kai kace kamar tatacciyar azurfa da tajin alhalki madaidaitan da mutane komai nasa daidai wa daidai ba abin da ya yi ba ko ba abin da ya yi kadan brazilan amma yana da yar kira haka na jarama ba kumburarre ba ne ba lokaci ba ne ba jijjiyar kwato ba ne sallallahu alaihi wasallam a yana da dan jikiya ko ba rawan ba ne ba tsira ba ne ba wa da ne ba da rawa ba ne ba dogon zan kalele ba ne sai kan haka duk da haka yake ba sallallahu alaihi wasallam duka ma fitan kuma naman jikin sa a kame shi da shakar shakar shakar ne jikin sa yana da kwali ko ko kwanjin sa ka san ta kwanjin maza ba ne jiki shakar shakar bane kawa a bakar wa tabi in ka kalli cikin da karshen ka cikin da fito wa jama'a ba mai kunji ne kuma cikin da fito wa jama'a ba ba ne bane sai za da cikin yayo waje wani kuma cikin yayo waje a wannan duk ba su da annabi waje dan kana training cikin ya ciki kuma sai ka ji da nawa shi kuma kada ji da kuma cikin da nawa shi duka jin ba shi da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Arunan zambi kuma yana da tsawon ainihin wato ainihin haɗa wato hannaye hannayen ina gurin yawa shi hasada kuma ainihin wasu suna da bayyanan nan kirji cikin kirjin da bai fada ciki ba da kuma ya ci da gaba shi ne ma'anar mu shi hadin a sha'a a sha'a shi ne abin ya bayyana bai da ma bai da manci bai ne wannan kancin a tsarin kafaɗin kafaɗi wato kafaɗin kanan za a auna ta tana da yalwa kuma alama ce ta cika haka dakamal kaladis kuma yana da wato ga kai ainihin wato masu kauri da kansu suna da kauri shi ne ma'anar kaladis din dakam zakam shi ne abu ya zaune a ko alkaraji kuma kasusuwa a hannu da na kalmar rubuta jarrabi kuma yana da hasken inda ya bayyana a jikinsa inda kake hango a jikinsa su ne kafarsa da hannayensa za ka suna barci sallallahu alaihi wasallam موصوف ما بين الحبة والسرة بشعر يدري كالخط yana kuma mai sadaddan gashi ne tun daga ainihin wato biyansa har ya zuwa cikin sa akwai gashi da ya kawo haka a jere kai ka ce ga wanda shi aka yi ba irin masu gashin nan ne ya fi kirji haka kamar na zaki ba ina ko ya taso daga nan biyansa sai ya yi kasa ya yi kasa ya yi kasa ya zo ya haɗu da cibiyarsa haka gashin na mutuwa ta ce ba ya ta cike kirjin da haka fanfan ba shi ne ma'anan wannan mawakila shaidajjen ma bai da labbati daga tsakanin kansa wato nan makogoro wakil haka da kuma cibiya da sha'arin da an zaki ya gani har mai gangaro da kafa ce ka tsakane arsa da yayi amma wajen nan kuma wajen wajen nonin tufa wato babu gashi a wurin nan a tsaraice babu gashi masuwa zaki ban da wancan gashi da aka faɗa ash'arar jira'ai yana kuma da gashi a ainihin wato dama tsamfa na hannu wannan shi bai da kafaɗin sama a kan gashi ya fito a nan ba a sadar da kuma saman kirjin ka ma gashi ya fito tawilar zambaini yana da ainihin dogayen wato jama'a hannu rahbar rahat yana kuma da kafaɗan tafin hannu fuskan ma'anan kafaɗan fuskan hannunsa yana da faɗi sannan kuma yana kyauta da su ya kuma suna haɗa waɗannan abubuwan da ya ce ne يدعى بيلوان عنه معناه يوى الشيطان شفنا الكفين والقدمين يدعى بكور أين الكفين تافك عنه والقدمين لكما جدد القفاف والقفاف سائل الأطراف ينا دا أجل واتو كور واتو واتو جفن جفن إن يأكل جفن إن يأكل سنع الكور أو قال sa'in al'akwai zuma a nasu a nufin kaushi da sa'ila in da sa'ila din sa'ir al'akwai da sa'ila da sa'ila da sa'ira duk a nasu ɗaya ne sa'ila al'asadi kuma yana da murɗaɗɗen hannu da kafafuwa in ka kalli da jijiyoyi sun kwarta ɗin nan a jikinsa wajen ba ma ishi da asalin asu nan ce ita shi ne bandeji da ake nan na ɗaya a hannun mutum isaba yanzu aka ce mutum ainihin yana da abin da sun fito jijiyoyi sun kwanta haka sun mai muke gina da hausa markaɗe sai mai cikakke kaga a ce wani markaɗe ne ana nufin ne ƙarfa ne wasu da ake nufi da markaɗe ke wanda za ka za ka jijiyoyi da aka sun tashi sun kewaye jikin hannu kamar an nan da cikin bandeji to shi ne ma'anar wannan ainihin wato tsaftar da aka mutu hukumar da mai yana kuma da ainihin wato ƙarƙashin kafan sarma da rami nan gurin da ya ci kiransa da hausa ba wajen jinjina ba in ka tsora kafa ka inda baya fitowa ne in ka shafa in ka shafa kasa ka tsora kafa akwai gurin da baya fitowa a kafin kafa in ka fitowa kenan wannan ɗan ramin da sama sama cikin cikin kafin kafa ne zai fi isa da hausa kana son ka gane ka samu yanki haka sai ka sha ake ka ɗauko kafa ka ce ka ɗora haka in ka ɗora kafa ce haka gaban ya fito gaban ya fito tsakiyar gefe ne zai fito nan gefen da ya ɗan sama baya fitowa zai suna zana hausa mutane suna cewa kafin kafa duk ba da mangore da mata haka suka fasa amma kafin kafa inda yake fitowa shine kafin inda ba a fitowar ba tafi bane yana da sunansa a tsohon hausa kwarmi ya yi a wuta bace kwarmi kafa ramin kafa lokon kafa ana duwa yoni lokon kafa ba kace ko kwarmin kafa ko sabon kafa na'am shi ne ha sai dai dai sabon kafa an ce kwarmin kafa wanda yake lokon kafa kada su ba nan ba a kuma kenan da abu ya zama da fara da shi da yake annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da wani nasiha al-qadamaini kuma kafarsa a shafa take wannan ta kafarsa a shafa take babu alamar wato ainihin kashi kenan ko fako dan haka da fassarar Kutuban al-akhmasai shi ne yana da ainihin wato kwarin kafa sannan ko nasihar kafa tana ce kafa ta kuma a shafa take a wannan ba zai yi wa sai dai ana nufin a shafa take babu kafa babu kaushi sannan kuma wannan tudun na bayan kafa na bindi bai yi tsawo da yawa ba sannan bai shafe ba irin wanda ya ci shi a ciki ka ga mutum ba shi da dunduniya ba irin wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam yawwa yanzu an zuma ma'u in ya zuba ruwa a sai ka kai a farare bai samu ba lokacin da zai shiga ba saboda shi yana da tsanci za zala in zai bushe zala taban lu'an kan bushe a tare kan ɗaga kafar ta ne wato da cikawa har yake cirawa alamar tafiyar masu ƙarfi ke da ya faɗo kuma ainihin wato yana tashi ta kafu'an yana mai ainihin wato danna gaba ba shi tafiyar nan ta maza inda aka yi cewa la tanki fil ardi marahan kada ka tafi kana mai jiji da kai da kankama a ban kasa da ka tafi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta ne ka ga shi ya ga tafiya irin ta ko irin ta ɗan baiwa ga tafiya cikin ta ɗan tashin hankali ba ana yi ana raba hanya ana raba hannu amma dai tafiya ce matsakaiciya ce mazaje sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yanzu haunin yana tafiya cikin sauki da su almishiyarci kuma ainihin da saurin tafiya ne za ka sa ka anna ma in haƙƙo min sababi shi yana tafiya cikin ɗauka gangar da yake da kan zuci ko da kan tudu in kana son ka sha da hau tudu ka zama amma tafiya za ka ba gudu ba ka ga tafiya ta ba ka ƙama sosai kuma ba ka ja da gudu sosai amma akwai ɗan saurin saura a ciki kan zai ka fasa in ka fasa jami'a in zai ainihin juya akan juya ne gaba daya juyo kansa kawai gangan jikinsa tana kallon jiki ba in ka kira ki ba zai juyo kai ba in ka alaka ce ma ta rashin jimawa sai kira ka kai haka eh akwai ajirama ban ka juyo ka kai akwai mutunci a cikin jikawar taka kafu da tsaraki kuma kullum kiransa kasa kasa ne ya kai kai haka kullum kiransa yana kallon kasa kasa نظره الى الارض كلم سوى قطع اصبره شيخ او من نظره الى السماء تكلم سمع جل نظره متى يوم كلم النبي صلى الله عليه وسلم الملاحظة وتعينهم wani malam ne shi harara wani kuma ne tashi a kwatanta sai ta wasu ya kalla a gaba harara ne sai ta gara harara mutane sai rigima ba ku mutum ya wata harare shi ta haka ta harare sai rigima sai haka a zai gado ne ake mishi مع الملاحظة ba wa kura mutum ido amma aka fassara shi da rana kamar da mafi yawan malamai suka fassara wani ya ba yabo bane sai dai irin a cikin laraba an kafa da mutum makare da shi amma mun ce ne mutum ya harare ka ya haɗu kuma harararka suka ce kawo cikin harara ma da shi ko za ka kalli ka ga wannan ba haka ake nufi ba da mula'aza ana nufin baya ainihin tsira mu ci ido ta ji kallo ne matsaci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tuka ashabahu hakan ainihin wato kore sabon sa ma'ana yakan sa su a gaba shi yana bin sa a baya da yadda umar nafi a shi dukkana sukan fara wanda suka haɗu da sallama sai su liman abu shi da ka gaya min jikinsa wani da wajen mun karanta a baya ka ga abin yadda yanayin jikin annabi yake tsada da salama mun ji ba mai kiba bane ba mai bari bane ba mai tunji bane ba mai kaza bane ba mai kaza bane idan fa yana da kyau abin da suka gashin sa ga yadda yake da ga mana kuma yaya da magana ku take sallallahu alaihi wasallam ala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutawassit al-ahzan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai sabar da damuwa ne kullum a cikin damuwa yake da me zai yi wa duk me zai yi da sai mu sa al'umma sai mu zai yi wa Allah suna fassarawa da al-ahzan a cikin majibancin bakin ciki majimancin damuwa ne da kanta kalmar damuwa a hausa nan cewa ne a cikin damuwa mafi yawa da ɗauka ya shiga bala'i ne amma wanda ba shi da damuwa ba shi da damunsa ya zama dabba kuma ko ba dai duniya su dame ka ko lahira su dame ka ko duka biyun su dame ka to ya bari a addini a ce kana da wata damuwa da kake gabanka amma ko na da yake damunka amma a hausa an ce a yana cikin damuwa da an san wani abu ne suka shago tsaya a kuma gaba ke nan inda wani musan ba a maganar lahira sai mu aka kayi shi duka shi ga ko wani ne shi damun ka to kai dai da shi da zan zauna ba a cikin ko damun na ko ma ta a gida suka kayi ku ina da kana Duk wanda yake damun ka ko ku ce mutum yana ba abin da yake damun ka sai ka ce dafa ko da ba ka abin da yake damun ka dole wani abu yana damun ka ko duniya ko na duniya wata yanka fa in ka tuna kwanciyarka a kabari ma da abubuwan da za ka gamsu su a gaba wanda ba ku zo ba dole ka dan shiga damuwa mai yawa kuma shi ko babbar damuwa da kamata mutum ya farkar da da'iman cikiraki kullum kana cikin tunani da kai komai sai sallahu rahatin ba a shirin ta cikin hutu wala ya ta kallama su gairi hajji baya magana in ba bukata ce ta taso ba ta ina kuku mai yawan karfi ne يكتب كلاما yakan buɗe maganarsa wa yaktibahu kuma cika ta da ashigaki dukkan yalwan bakinsa yakan baki na yankan nan na gefe da shi na ake kira da hausa ba muke so original ba ka kirkiro da haka ba ba ko masu yin wannan dangantu sun ce kirkiro hausa a duba duk abin da suka fawa ba ne hausa yi rubutaccen hausa muke sa ingantacciya eh ha dan ba aiki ta ce gurin da yake shi kare a gurin ba hausa a cikin ba kenan sai ba rubuta duko wannan shi ne abin da muka kasa yi a kasanmu na hausa an ji a jasta yaranmu inda za a inda sun ji a yaran su duk da wanda ake amfani da suna kunna a faki ta kusa da zuwa yaran kasa bukari ya musu da turmi da ta ibn majah ka ce gaba ɗaya sun fuska da shi ka sai da zama shi ya kuma malami a kuma kuma an yi ma da shi ba sai an fassara da kan an kowace kalma kan aka bi dukkan da aka gano a cikin da aka rubuta ba sai aka ce da cikakken dictionary na kowace kalmomin amma mun za a bi tafiya cikin kana ko koma cikin abubuwa ne su ba ka wace da aka kasance a ce ko jarfan baki ya kan yi kana da cikakken jarfan bakin sa an ba ku aiki shi ku don cikin kuna da annan biyu da hausa da ya tsakanin kuma ya kan yi magana jujjawa wani alkali da tattaron magana mai amfani da kudancin magana a ƙarƙashin da za ka samu fa'ida da yawa. Kablan ya ku dole ki da ku koyi masu kuɗi kamar amfani a cikin maganarsa shi da ɗumi wala ta kafira ba ku takaita da zai yi magana da har sai ka ji ba ko ku ta takaita yadda ba za ka fahimta ba ba ko ku iya fara magana har sai ka gaji kare ba wani kuma sai ya yar da jeriya ba ta isa bukata ba shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya magana ka da dukkan da kai shin ɗabi'a ne shi ne ma'anar dani haushin ɗari barka da zafi ba mai jafari ba ne wannan mahimi ba abin wulaƙantarwa ba ne sallallahu alaihi wasallam wata yawan ta shi mahimi ba mai wulaƙantar da jama'a ba ne shi mahimi shi ba abin wulaƙantarwa ba ne sallallahu alaihi wasallam idan da aka siffanta wannan kafirin ko da kin mun da zalika da shi shi mahimi ko insu wato daga hana mutumin da bai da daraja ko muhimmin ne a haɗa da yuhimu tsanatar wulaƙantar da ni kenan muhimmin wulaƙantacce a kan kansa muhimmin ne wulaƙantar da jama'a ko da wani aka karanta shi dai manzo Allah ba aka yi sa yu'azzimu ni'mata yakan girmama ni'ima ko aka ka bashi abu fa in da ka ko da karanta ko ka bashi abu sai ko ke shi da daraja sallallahu alaihi wasallam ya rena abu ba ya gumma shay'a ba ya zargi wani abu lam yakun ya gumma da wani ba zai ɗauke na abu ya zargi abu kai tsari kai da Allah ba zaki ba daɗi da Allah nan lafiya wani ba fara yaji ana ba haka sai sai ya ajiye shirin sallallahu alaihi wasallam wala kun da ku ko ku da wala ice ban abinci ka abinci da ko da ita kan kan da ku alama da kaji kaga wannan alama ce kan zuciya karama ce ita ma Allah ya ci zuciya ka da farko kana da wani abinci da zai burge ka kan da banda da kada wa da ita kada dinga yaban ku abin da zai zama karshen anjima wala yuqalu ba a tashi a shiga gaban sa da gaba da yin kishi ba da sai ya shiga gaban sa za ku urida bil haqq in an gudu da gaskiya ko an yi shi na fito da gaskiya ba wanda yake shiga gaban sa da hakuri da shi da wani abu na a yi ko a bari kan taka shari'ar Allah ba da yake shiga gaban sa da lallace shi kamar yadda Usama ya koyayi haka so a sa Usama lokacin da ya taba ta kyakkyawa ce haka haka cewa manzo Allah yake ji da shi a cikin matasa haka ce Usama to a tura shi ya lalace annabi ya kyale wannan mata Usama ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fishi ya sa ta cikin dari ya hutuba yace yanzu kai ne mai neman ceto da alfarma akan haddin Allah a tashku ala haddin min hududillah Sa'a ce ne istighfari. Ya mutane ta yi ta wannan mata hannu. yake wanda suka gabace ku ba shari'a ko ba sa yi a'a bi da rajin suke su talakawa suka yi sata sai suka yanke musu hannu ko a gane su in suka zina amma manya manyan suke sun suna zina su suna sata su ba da musu komai sai wannan shari'a ba su ci da ko ana yin ta sai Allah halakar da jama'a in an yi shari'ar musulunci da za ta shafi talakawa da masu karamin kalbi Allah baya so shari'ar musulunci da za ta hukunta gwamna ta hukunta ministoci ta hukunta yan majalisa ta hukunta masu kuɗi ta hukunta sarakuna a ce gidan can su nuna can ta sarki ta sarki waye a je a rufe shi gidan kasuwan can na alhaji waye a je a rufe shi don can gurin da ake baka na manyan gari da shi ma a je a rufe shi amma shari'ar da aka kama sarki a gane shi manya suna manyan hotel suna cin karewa wannan Allah bai ce ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da suka gabace ku an mutu an halakar da su ne saboda shari'a in ta shafi manya sai a shafi ta in ta shafi kanana sai a zo a ba su kashi a ce an ci da hajjin Allah kan tana ta ake tsaye da hajjin Allah ba ta shafi manya ba ta shafi manyan masu kuɗi da manyan sarakuna da manyan masu mulki sai ta haka ga talauci kuma a yi ma buɗe ala tamanin kashi saboda haka yace wannan yasa aka halakar da su haka wannan mace da ake ganin wata babba ce mai daraja ce wacce da ake ganin ga kuka an yi kyau su kila ma ta gona ɗaya tunda ake jin ƙabilan ba da kyan sun ya ce har an yi muku kasance shi ta su aka yi mata hannu ko da farko an rage mata farashi na biyu kuma ƙabilan za a ci da zargin su da cewa ai ƴan ƙabilan su ce kai saka a cikin mata hannu idan a rufa wa ƙabilan a fili aka ce a lallashi manzon Allah ya janye wannan haji bayan kwaɗa da ya zo kotu Allah ta ja a yanke hannunka aka bi aka sa wuka a cikin shi da yake cewa wallahi lau anna fatimata binta muhammadin sarakat fa qata'at yada bayan da muku da Allah ko ya ta mai daraja irin wannan aka kawo su da sassin kwata aka kawo su gabana wallahi ba zan mutane ta ba sai na gasa mata da hukunci ba kowa ya ji haka kowa ya san irin wanda annabi yake wa fatima amma ta ji kwatantar da ita akwai ita ce ta kaka harshen Allah ta ya kwata kowa ya dawo cikin tashiru cewa lalle ba a shiga gaban annabi akan haƙƙin Allah shi ne ma'anar la yaqamu ba a tashi gaba da a shiga gaba da cikin sa za ta rubuta da haƙƙi da shakki in ji an yi da goyon su gore ne a kowace ko na fito da gaskiya hatta an kafira lahu har sai ya ci a kawo gaskiya wala ya gaba da shakki amma ba ya fushi don kan kansa dan kan kansa ko da haƙin kansa bala yin ta sulaha in kuma haƙin sa aka taɓa baya ɗaukan farka sai ya ne an ɗaukan masa farka za a share a share da katsihi kullu in zai yi nuni da kan nuni safin hannunsa duka za mu gina ma ke wanda a wajen ta shi'a ne da wajen tauhidi yake daga ɗan yatsa da wa idza ta'azzaba ashabaha ko kuma yana mamaki sai ya dinga irin shi'a din nan da muke shi'a suna bin fannin lami da ake cewa da har yake ta fannin lami irin wannan abu sai za ki haddasa ta fara biha kuma yana magana da ya kan tashar da hannunsa hannunsa ba shi yana motsi wajen nuna a yi da shi wajen nuna babu a yi da shi wata mutum da yake magana da hannu shi yake magana da baki yana nuna hannu wajen kashe bi a haka wajen abin nan a yi wajen ƙarfi a yi haka wajen kashe a yi haka duk hannun shi ma dai abokin baki da ya magana baki yana faɗa hannu yana nuna dan kana magana hannunka ba da motsi da babu nishaɗi sosai kuma sai ana jajjaba shi ana kwatance ne haka shi ma sallallahu alaihi wasallam yake kuma da izhamu sunna rahata hu yusra sai yi ma shi dan ya babban hannun dama sai yi ma to dora shi da kwatanta shi haka da ake yi kamar jijjiga a cikin tabbatar da shi haka kai nuni haka za a yi kaza ke to tabbas muna nan daren alamar ta ina nan dangan da ko haka ne duk ya abin da magana ta ɗauka ko haka hannun naka zai juya wato yana da fuskokin kenan daban-daban sai za ga duba in ya yi fushi a araba kai da kai daga wancan fushin da shi wa a sha'a da kuma karkace ya kyashe shi da kau da kai har sai ya fushi tukunna har za fariha idan ya yi farin ciki ko yana farin ciki rabba farafa hoton da yana ɗan lokaci idan ko yana ɓarkace idan fara jumla da hukunci mafi yawan dariyar da tabakkun mulki ne mafi yawan dariya annabi ba ya kyata a waje ba Allah dariya bane shi yafi wa yaktar an yusila hajji gamani shi kuma ya buɗe bakin sa sai ka hajji da zai wani abu sai ya gaya mu قال الحسين سألت أبي عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان دخوله لنفسه yake shigarsa da nafsi don kansa da abu da mahuti zalika wani izini ne a cikin haka ya shiga gidan ma'ana sai ya sallama da izini yake shiga kuma Allah ya masa izini ya shiga gidansa a dukkan da yake kan shiga misali idan awa ila manzihi idan ya tattaro zuwa gidansa da a dukula salatata ajza'i yakan karkar shiga gidansa zuwa ka ko uku jum'ar da a cewa abin da yake in ya shiga gidansa aikin Allah ta zai yi وجزءا لعمله وكمان زي واري بعتنك وتأواني كما يكتر هذا في باقة حجمته ثم جزاء وجزءا لنفسه وكمان يكون تفيدا أمفان تنفع ثم جزاء جزءا بينه وبين الناس ومن نتن ناس كما سيربا شخصا للجماعة فيمشي ذلك على العامة بالخاصة sannan nan zuwa da mafi yawa da su ake ɓantattun jama'a wato su yana da lokaci a cikin lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu daraja daga mazuni da yadda sura an yi sai an baya cewa mutane wani abu ba shi da ruwa fasara min min sirati yana daga cikin halayen manzon Allah da sirarsa fi juz'il ummati a cikin bangaren juz'in da ya ware wa al'umma sun tsara ahalul fadl bi iznihi yakan tebanta mutane masu daraja ta hanyar ba su izini su shiga da sauna da su. Wani kuma su yi alaƙa da fabilihin, kai kan raba wa kuma lokaci gwargwadon darajarsa da kusantunsa gina a cikin addini. Ba wani kuma ta kai ne cewa mu mana ko misawani ko alhaji wani ko profesa a addinin ka yake. Hajjinsu kuma yakan ware mai bukata daga cikin kuwa min mutum hajjata yana da bukata ɗaya, yana da bukata biyu, mutumin birka wa'i, ko bukatu da yawa suka kawo shi. يتشاغل به ويتشغل به ويشغلهم كما يشغل به بما فيما يخلقهم شنو abin da zai jikta su wani ummata da abin da zai jikta al'umma shi da wani abin da ba shi da amfani zuwa ka zuwa ga abu mai amfani ba zai baka da kanka tafi ba to ba ka shawo da ta kaza ta da ba ku kaza ba ka bango ba sai ka ga cewa lalle ba shi haka din nan shi ya faɗa da daukar wanda aka baka kuma yi an hukunci tambayar sa shi masu dabaru shi baya son tabari sai ya tambayi kowa da halin da yake ciki kuma sai ya ba su dama sai su tambayar kuma ya amsa musu ba ka ba su ko ba su ba da dilla jiyan bagi lahum da abin da ya fitantar da a gare su wa yaqulu yana cewa ni cikin yago shahidi din kuma ra'ira wanda yake nan ko wanda baya nan abin da yake hajjata Allah ya sa balami fitar da bukatar wanda ba zai iya fitar da bukatar zuwa gare ni فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها wanda ya isar da sarki bukaci wanda ba zai iya isarwa ba tabbatar Allahu kadamai da alƙiyama Allah zai tabbatar da kafafuwansa akan tabbacin ranar alƙiyama Kar inda illa zalika ba a ambaton komai a gurin sa sai wannan ba a zo masa da gulma ko yi da wani ko mutunci wani ko ɓata wani wala ya kasu min ahadin zai ko baya karɓar wani abu daga wani ba wannan ba وقال في حديث سفيان بن وكيع يدخلون روادا ba a kusan kuma wani bayan an wannan ya shigo da sai ba wanda wannan ya shigo da sai ba wanda wala ya tafarraquna illa an sawaqin ko ba su haduwa a cikin wato daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma yana ne annashuwa isba da abin da aka masa yakhrujuna adillatan kuma sukan fita daga gurin sa a cikin wato a matsayin waɗanda suke masu sanin addini waɗanda suka ha yana nufin ba su sanin ilimin fikihu wato duk wanda yake cikin sa ba zai fita ba sai ya karu da ilimi in ku fa haka dai an maka rijiji ba ni labari da tafitar ka kuma kai fa kane su fihi yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fita ya fito waje da wanda an yi magana ne kan abu da yake da ko kane su na ofi da yake yi a waje قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه. يقول ainihin wato taskace harshensa. illa fi ma ya'nihu baya magana da mutane sai abu da san zai amfani shi sai addinin kuma yakan tattaro kan mutane wala ya fasu baya waka shi mu karima kullu kauni yakan girma mai daraja a cikin mutane wal anjina alaihi kuma ya dora shi a matsayin shugaba a kansu wa hadarun nasa kuma yakan wato yayi jama'a wai hatta su kuma yakan yi kakatsantsan da ainihin jama'a su shiga taitarinsa ba ku za ka faɗa a gaban kowa ba kuma a lokacin guda ba mun bayar an yan da an ahadin bishrahu ba tare da ya kawo wani fuska a cikin su ba kuma ko shi ɗabi'a ba ya tafakka ashabahu ya kan tambayi sahabbai da ina wani zai tambayi su ba shi ka tafakka bibiya da kwantar ofis da kwantar ma'aikata da kwantar masana'anta da abin halayen jama'a da ka tsura wa aiki da kan ziyara ba ya tsaye nasa ya kan tambayi jama'a amma sun nasu ne shi cikin jama'a yake faruwa a cikin gari ne yake faruwa ya wani yanki ake ciki to a cikin hasana abu kyau abin ya kance ne kyau ne sai sayyudu hukumar kance ya dace in ya ga cikin cikin kabihul kabiha mummuna kuma ita mummuna ne duk yanzu ba haka ake ba mummuna ce mai kyau ne kyau kuma a ce mummuna gaskiya a cikin ba gaskiya ba ce ko ba gaskiya ba ce gaskiya ce ta mutu shiga bala'i amma sai na aka yi cikin da ya dace a yi hirgi kuma abu mai kyau manzo Allah ya kan duka shi ya kan ainihin wato fata shi ya kan kuma lalata shi mutajil al'amri shi dai madaidaicin al'amari ne gaira mukhtalifin ba mai sukkan al'amari bane ba ya ga kullu ba kuma ya rakkana sallallahu alaihi wasallama ba kafata an ga kullu dan kada sahabban su kuma su rakkana aw ya mallu ko su kofa كل حال عنده أسامي هو الذي أوجه من الله صلى الله عليه وسلم يجب أن أخذ شرك أنا بشي أقيد أجي ما أبشي أقيد أجي أنا جدا أقيد ذلك لا بدو أقيد ذلك كل من إذن يني أقيد أقيد من الله أجي وكما تقوى يكون أقوى يدري تبع الله أقول لك تندى بنتي قالوا أقيد أجي kuma haka bane ya dangana da irin yanayin da mutum ya samu kansa la yuqassiru an al-haq baya ta kaitawa ga bulan gaskiya wala yujawizu da kuma ke kare gaskiya ba ila gairi hinsa ga wani ga wani sa aji da kuma humina na asiyaruhu mafi yawa da suke tare da manzo Allah suke bin sa zababbun jama'a ne wa aqbaluhum mafi dalla su indahu a wajensa a abahum nasihatan wanda ya fi shi wannan nasiha shi ne ya fi kuma a wajen manzon Allah. Ya azabuhum inda hulun bulatan wanda ya fi jirgin matsi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a hakan sun wasata mafi kyawun su ga alheri wa wani. Da muwaɗar zaratar da kuma taimake shi ya da ƙarfafe shi ne tsakanin jama'a. Wata an shigo an majalisi bi haka to da yawon yaya zaman sa yake. Amma kana ya sana uku wajen zama da manzon Allah yake. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم الا على ذكر آية تحكي سوية زونا سوى بس الله نجل أنا عايشة تحكي اتقوا الله على كل أحيانه يجبه التعبون في كل شيء في ترجمه وتنقله وفي حضوره وفي شأنه كله ولا يوقف الأماكن لا يعزل ونقول عشان لم يجب أن دولة أنا زي هذا مسلم في كل شيء لكفه وأنه في جرام مستقر زوجه وأن تنهي سواء الحادث وأن تا معنا سواء الحادث إسرائيل سواء وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقت أبا آدم بني كتابه في جرام duk irin suna ka da yaro sai zauna da kun ga ake koyi da abin da cikin mulki ma a kwanaki sai an ce ma girman kan da ka zo da jin kai waye da amin da takan biyu girman kai zai iya musu maka abin da ka ce da shekara talatin suna kan mutum da shi yana mamaki da shi mutumin kirki ya yara abin da za su yi mamaki wani waƙe da tsallata a gaban halicin haifa hawa bai kada wannan salikin haifar na ja kada ka dinga mamakin ya aka yi da wani da wani da wani da wani suka rubuje aka yi mamaki ya aka wani ya sha shan ya fi bala'i akan rubujewa sabon da su gurgu za su ɗaya fa sai su karfi aikin da kai Allah a baya kalma ɗaya da ta faɗa kuka aiki da kawo shi ga kawo zero suna aikin ya fi wahala wani haƙe ke cewa ta a kurkun duniya ne yau mai tsakan mahu idan kun taɓa bani ko da suka yi hadini ولو كتبان خلفه هادم كذا وكتبان خلفه أنت هادم Kika duk sanda jini ya fi tsololuwansa, kai kana gina shi ne wani yana rusawa. Yake idan aka samu mai gini, ainihin wato suka zamo, sai ku bani, aka samu ainihin mutum dubu suna gini, aka samu mutum ana rusawa. har su mutu ko mutu yanzu kawai ta ɗauki bishiyoyi da rebu da ita ce a yi hari daga nan a yi katanga daga nan zuwa kofar da huda ta ko mutum da ƙarfi a yi shi diga ita ce su zan biya ta wani kashin da rushewa a ya jira kuma to wannan kun ga ke nan barna ta mutaki to wannan fa mutum dubu ne suke gini mutum ɗaya ike rusawa ina da sanda aka samu ba ku rusawa mutum dubu mai jini mutum daya a kaifa bai da ainihin tsarkuhu har ku hadi aka samu mai jini ina masu rusawa dubu inda kuka samu ku dubu su jini mutum daya rusa ta ya jini an ce wani uba yana son tuna matsarsa wannan yace kai ɗana ya zama cikin masu nagarta kuka shiga cikin lalatattu suka lalace hawa ba ba sai ka shiga cikin lalatattu ne zai in jawo mutum da na fare saurayi ta farci ba bari ba ka wani misali ka ɗauko tumatiri mai kyau guda hudu ce ɗauko na akwai wanda ya rufe a ciki ce a sai ajiye sai ɗauko da ƙwaƙwan tumatiri guda ɗaya sai ɗora a kan waɗannan guda hudu aka ce sai an jima ka zo ka ga abin da zai faru kafin lokaci wannan rikwakwan na sama ya harbo ɗan san guda sun kuma duk ba da tsaya suna zuba shi ba. Kada ka wasu yin asaba ma alhajina ya da'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuridu wajha. Idan masu da kaita suna da yawa ba ya tace ɗaya jikin su sai ka ga ya ji. Kada zai ka ga ya waiwaya ya waiwaya sai da ba kowa ba irin nasa. Kada ce ne. in ka gartacce shi da kila la ta tuba in ya haka ya gaba mai ya haka ya gaba mai ya kai gaba mai shi ne kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ka sai ku ga lissafi da an samu karin Shakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ta kaida da mun bisa da mun ba su ji sauki. Allah ta tahid inda mu'mina la ya'kulu ta'amaka illa takiyun. kada kai abota da mutum sai ka tabbatar yana da imani kada ku tura ku abota ko ta sana'a ko ta kasuwanci ko ta wurin zama shi yana da imani kuma kada ka yarda wannan ta abincin da Allah ya tsoron Allah hanyar da ka san za ka wani hanya ya ci abinci in ba da tsoron Allah ka kai masa hanya ko ka dauna ka kai masa hanya ya san abinci in bai da tsoron Allah ka kai saboda ka rika karfafa amma da sako Allah ta samu shi duk da masu tsoron Allah cikin jin daɗi rauna ta masu imani suke. Mutum da kaga yanga zai da gida da abinci duk da mata bai da sana'a bai jin daɗi sai na gasa ta dinga kuku a hankali a hankali. Wanda yanzu da ya zama kuɗi mulki sana'a gidaje masu kyau duk suna hannun lalatattu duk abin da ka daga kana sha'awar sai ga hannun lalatacce yake mafi yawa saboda haka sai ga mutane masu nagarta suna sha'awar lalatacce ya kuma ai gari yanzu duk kasar da ake da lalatacce ake da kowa yana cikin zama haka kaga ko duk abin da muke sha'awar lalatacce ba ka sha'awar mu ba ta kare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira mutane su waɗannan halaye na cire musu girman kai da fankama da fankama da jiji da kai da isa don jama'a su zamo suna kallon junansu da daraja kuma sai an koya su ake a hankali su da kuma ba dawo ba sai a hankali a hankali sai mu dinga koyan hali biyu uku haka har mu saba na muke وينها ha kuma ya kan hani an ikwani ha daga ainihin wato zaune a guri guda cikin nan da guri na zuwa mai zama a nan sai kuma tashi ma na dawo suna na ne a rubuce kamar yanzu duk imanin mutum yana gwamna ko yana kaza kawai zai tarar ya shi shi ka sai ka fadi a kujerarsa ya ji wani abu a zuciyarsa ya zai kai haka wanda ba naka ba akwai guraren da ma an kan zauna Allah ya tashi ka zai ba a gaice ka taro amma ko ba na ake suka zauna ba ba na ake suka zauna ba wani taro da aka yi na irin makarantar islamiyya ne wasu sun ka tare da kusa da gaba ɗaya inda aka sa manyan kujeru da suka bai sunan malami sai aka yi kujeru da kan jefi aka lili a sunayen mu wallahi a nan zan zauna ya za a je sun taro a sauran wata kujera a tsarkace da inda aka sa sunan zan zauna in ba nan ba kuma duniya nan ba ku ce rufe a ɗan kashi su waɗannan da suka tafi ƙanana ne zaman nan daga nan za su fi sandiya mu muna wasu kujeru ga kan lalatattu waɗannan suna wasu manyan kujeru yau wannan a zuciya su da burge su za su fi sha'awar su zama shi ka ba su a zama da mai nan zan zo an ba zo da gidan da gare kuma na zo da ni wa'azi a guri ba da mun wata kujera ne ce nan zan zo inda mutane za su zauna ba haka ba saboda nan wajen karatu ne wajen da suka fara yan ƙanana ƙanana ba su suke da irin zaman mu ba su ga kujerar malamta da ta ya gantara da kujerar wani cikin wani waye wani waye wani mai kuɗi wani waye waye duk sun zama kuma manyan kujeru a cikin ka suna mu kuma ka lika suna mu a wasu kujeru yaran da suka ɗaga kai tun da ƙanana ne su komai darasi ne a gurin su ga to da zuje da sauki su ka zama malam da inda za a je ka su ka zama alaji ko ka zama cewa ga inda za a je kana dan Allah ne ake koyar musu ka ce ku zama malam ko zama alaji su kuma yi da aka yage sunan wani na to shi kai tsaye kan yi hani daga mutum da kame wai dan ta ha'ila kaumin dan manzon Allah ya ci tsoron mutane da ya haifi yan tafi bikin majalis inda guri yake a nan zai zauna wani da take ya ku buɗa min nan tsakiya ba nan ya kamata ku buɗa min nan sai ka buɗa masa sai ya zauna cikin da ka kuma duk inda sai dawo kansa sallallahu alaihi wasallam an yi zauna sai amura bi zalika yakan yi umarni da haka wa yi wa kulla juna sa'ihi na kuhu duk wanda zauna da annabi sai ɗauka shi ake fuskanta shi kaɗai sai ga mutum ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mutum ɗari bayan an tsaya da shi kwara ta ni manzo Allah ya amsa ba shi ne kan da ya san mu mishi ya iya kudin kowa ji yake amfi masa kan ko ta sawa da jin daɗi sallallahu alaihi wasallam hatta la yahsudu jalisuhu har ya zama da shi baya zaton Allah ahadan akramu alaihi minhu cewa duk wanda suka zo da sunan babu tabbata mai karanci a wajen annabi man ja abu aw qawmuhu wanda ya suna da annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da hajjatin dan wata bukata a farahu annabi ya kan dawo wa wannan mutum sai ya kuma kallon sarifa a shi mutumin ya zama shi ne zaki wani bala da shi ko za ka aika mun lokacin da wani abu ya ne kai sauri kan hali ina so zan yi wani abu sai tsaya cikin kukan ka tukuna a ce ka kare tukuna ka ce tarbar da man fa alahu hajatan wanda yakan mai man da bukata dan ya rubda hu illa biha ba za ka koma ba sai da bukatar ka ko bi mai surin min alqawli kuma ya gaya maka magana mai sauki mai daɗi wacce za ka ji amma ya ma bukata ka ko ba ka samu ba وقد وسع الناس بطه لكن بكر سيارة وسيلة مع بكر تشبه da ɗabi'o'insa فقال لهم أبا يا زمو مكاني كمقبا وصاروا عنده في الحج kuma sun zamo a gurin su cikin gaskiya suka kare jikin masu daidaito ne mutafafi ne a fiye da takawa amma su fifikan juna ne a wajen su da tsaron Allah amma a kan karan kansu da ya fita a gurinsa. Wasu wani su tsura karu inda hotun hajji sawa'an sun zamo a kai ɗaya a gurinsa daga nufuhu majalisar shirin mataya'in wajen zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen juriya da kunya da sabar da hakuri da amanatin da rukun amana yana cewa al-majalisu bil amana duk inda aka zauna aka tashi to an kulla amana suna ka tattara labarin wani da amincewa ka kulla abin da yake akwai matsala a ciki da yana cewa al-muktasharu mu'taman ko zai nemi shawarar ka amince maka yi saka ka ba shi shakar ka ka zira shi kyanu da aka ga zai ce masu wala na ne masa gada zai idan ya zo ya ce a cikin kai cewa da kaba da ya taso mun da neman shawara to ka ba shi shawara da ko da kanka ne haka ba shi ko shi da haka kada ka zira shi sai ya faɗa ka ce abu a shi haka akwai shawara ɗauka abu a zai ce a ce ba shi ba ko لا تفعل فيه الأفعال da za ka zo inda gaban Allah yake baka da ana farmato ana ta yaniya ana bakaniya kamar da yansu ba suke yi wala tu'adu fihi al-qawm ko ba a ce ta alfarma a gurin da za ka wani ya dauko maganar wani wata a kusa ta kai ta ba wannan ya taɓa ba wala tusna falatatuhu ko ba a yaka cikin batun sa ko ka tokara shi ba ka tokara balle da a tsara a gaba sallallahu alaihi wasallam kwanciya shi ne kalma guda tuba ce wani da baki ka so kana ko cikin baki shi ne ka saki kalma ko ka rubuta da dama kanta shi ne ake kira ne shi ne ka so kana ko cikin baki هذه الكلمة أن الكلمة في غير روايتين أو في روايين بعضنا ما تتعاطفون تتعاطفون ما تتعاطفون يعني بالتقوى وقرآن الله متواضعين ما تتعاطفون كي يذكرون فيه الكبيرة suna girmama babba wa al'amuna sayyida suna jin tausayin tare a wurfi dole alhajatu suna taimakon mai bukata wa yarhamuna al-ghariba an ji tausayin bako da yazo fa tawantuhu an sirati yadda to kashe mun kuma mace shi manzo Allah yanzu kuma ga ya mun yadda shi ka take fi jalafa'ihi abokan zaman sa فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madawwamin cikin fuska ne kada ya shi to Allah ka taba ba ba ka ba kullum fuska ta fashe take ba ga tuka da fuska ya sha kunu kunu ma har da ne yake sha halal khuluqi bai tsantan halayi yin zalil bai taushin ta halaye ne a cikin shugara a gefe su shi da ake kira jadis wanda ya zauna kusa da kai zai marmari da sake dawa let's be positive ba aikin da kaurarawa bane ba na ga bin da ko ne kanantawa bane wala fakhadi ba ne kwarmata bane da ihu da bayaniya da halkaniya ba wala fahashi ba da alfasha bane baya san ta ko baya ko ayyuka su ba ko wanda shi ba kashi bane amma suka kashi shi shi ba zai ba amma yana so wani yayi shi ka ji daɗi ya daɗi suna son ya alfashi amma shi ba zai ba shi ya san ina mutum ta sosai shi amma an kai zai saurara shi duka zai ba da wallahi wala ayyabi ba ne aikin ta jama'a bane wala majahil ko kan da yaban ka bane har gaban da zai ta aikin wato ba a sa shi da bai ce ba ta zafa da amma la yashtahi abin da ba ya sha'awa kawai ya watsi da shi ya tsaya yana ta kwarmato yana ta surutu yana ta nita ولا يؤخذ منه او تواي كنا باع قد اماني دغ من الله صلى الله عليه وسلم هو يؤخذ منه حتى كل اماني دغ abin da bai dace bayin sa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taraka nafsuhu min salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar abubuwa guda uku dan amfanin kansa baya yin abu uku na daya arriya baya yin riya والإكثار baya kuma ainihin wato yawaita abin da ba shi da amfani wa ma la yahdihi kuma duk abin da ainihin wato amfani da shi ba da ayyuka wata rakan nasa min salatin suka mutane ya bar abu uku tare da su قال لا يهم احدا ولا يعتذر بالمرء اعتذر بالمرء ولا يؤثره كما ذلك ايضا فوالي شيء aikin sa ba ولا يتبع عورته كما يعني من aikin sa a cikin bushi mun shi haza shi zai mu dace da wancan ya tafi shi da dai da kallake in sha baya kaga ina za shi duk yana yin bunna in sha baya kaga ne ma al'aura ce mun san ya ya ɗauko wata ababar hanya ko wannan masu ta ce an na ji har ya ɗaga wata falmar da yake sha haka da kawo maka hukun suna neman su kaga tsaiki wala ya takallar illa fi ma yarju tawabu ba ya yin magana sai abin da yake neman ladansa za ta kallama a faraka julafa'uhu idan yana magana sai ga sahabbai sun kusanci da kansu وانما على رؤوسهم الطيب سوف انقذ سوف اكون كل شيء موجود تاشي sai da kaka in shiru da kuma mutum su sai su yi kuma ta ci wancan yana magana da wancan ba in sun yana magana majalisa annabi duk shi ake sai ya kare shi su kuma a wancan da ba magana in ka zuwa haka ake ba wani yana magana sai wani yanke shi wanda ta ba a kare shi wannan ba sai a yanke ka ya shigo da wancan wani yana magana ga an yi shi shi ma sai shiga ɗauka wata ya san da zai faɗa tun da duk an sa a nan aikin ka gani ka mutum cikin tunani وإذا سكت تكلم ولا تنازعون عنده الحديث باع جاهليا مجانا أقول النبي صلى الله عليه وسلم أقام جاهليا قومه من تكلم عنده أو تكره حتى يتعرى والذي يفار مجانا مجالس الذي أتينها قولي حتى يقال حديثهم حديث أولهم maganar su irin maganar da farko ne ana ba sa ba rigima yan haku ne ma ya yan haku na ne yakan yi dariya daga abin da ya gasa haɗar suna dariya daga da ana dariya ta shi wani taɓa ne shi ma sai dariya sallallahu alaihi wasallam wa ya ta'ajjabu lima ya ta'ajjabu na minhu in ya ga ana mamakin abu shi ba sai mamakin abu ya fa abu mamaki da tunda su ba wai mutane ne marasa aiki ba wa yasbu bil zarif yakan yi haƙuri da bako wannan jafuwar a jafuwa jafuwa shi ne ainihin wasu jafa za akwai wasu jafa ne akwai wanda ya zo cewa a sallallahu da salama zan tambaye ka amma duk tambaya ne karan zan maka tambaya amma sun tsananta amma da ce bismillah to wani mutum da shi kuna zaune shi ya zo ya ce wata ta aiko shi kuma wai kai kuma Allah ne ya aiko ka ka rantse da Allah Allah ne aiko ka za Allah ce na rantse da Allah Allah ne aiko ni wanda ka aika din ne ya ce wani mutum sallah sau a zahar da aka gudu ba isa ba ka rantse da Allah Allah ne yake ka ce mu sallah za Allah ce da rantse da Allah Allah ne yake ku sallah ya ce ni ta duk wani nufa ba abubuwan ba to mun ji za mu yi wannan amma ba za mu daɗa ba ba za mu rage ba ka ga ma tafiya ta ke kama kawo da ya hau yana nan cikin sayi musulun annan kare da ta a cikin hadin fada suka sabon suka ce mu muna su tambaya annabi wannan abu amma farjini da kauna su samu kawo magana sai ta Allah Allah Allah ya jego wani wanda shi da kawai nan ƙa'idodin ba eh Allah ya jego wani ba kawai shi sai ya zai ya tabbaya wanda ya ga dama sai mu saurari su ثم ويقول إذا رأيتم صاحب الحاجة إن كنت جمع دائما وتبقى يطلبها يعني من تفعل في مقامك ولا يطلب الصناعة بايا نيما يبو إلا من مكاتب saboda ne kakayya wani abun alheri kai masa ina da kana yabo ba shi hana ka ba kuma daga musulmi kuma daga wanda ya san yana yin yabo da ya dace da ɗan zuwa wala ya kafa ala ahadin dabifahu ba ka fara magana idan ke maka har sai ka je kulto har ka ta jawaza ko har sai dai ta kai ta in ya ga kana ne maka wata gwaya shiri sai ne ma maka wani sai sai to kamar nan da ya ta kuma a dora kaza ya ta fara hoce yanke mutum jin ta haƙi ta hanyar gama maganar aukiya min ko kuma abu ya tashi za a tashi sai a ce ba sai haka a tashi to nan ta ha hadisi sufyan bin wakil وليس أن يحب سفيان بن عبيد بن الآلي وزاد الآخر قلت كيف كان سكوته لم يشلون حكيم كنت تبير لعيش كلا قاطعه لما قال لا يشلون حكيم Inda ya faɗi in ya shiga gida ga abin da yake in ya fito in ya zauna in ya tashi ga abin da yake don ya shiru ne yake yi. كان سكوته على أربعين إن يشروا أيام هؤلاء وأنا أحلي وأنا أكا متى يجيني في شمة كنا والحذر هو الأبوكين هي كياني التأديب هو الأبوكين بالتعفاوة التفصل هو التناني كان آير الله شرعية هو كونية وكما يشروا باشلون من الله kuma shi ne kan tunanin to masara jiya ta tashi an yi shi فأما تقديره وفي تسمية النبوة وفي السماء بين الناس تقديره قد على السماء وفي تسمية النظر تسمية بين الدوبان والسماء بين الناس لكما صورار هذه الجماعة suna faɗar mutane kuma yana auna shi yana kaddara ta da yana zai hukunci amma ta fakkar yake shirin ka kuma shi ma a yakan yi shi ne cikin abin da zai dawwama wa ya kuna da kuma abin da yake kasuwa yake tunanin duniya da tunanin lahira yanzu na da horshen mu su tabari an kwaci duniya a cikin da ku fakana layin gudu da horshen ku babu wani abu da yake kuka da shi sallallahu alaihi wasallam tasirruhu ko yastaqirru wanda yake tabbatar da shi ko yastaqirru an gurin ko yastaqirru wanda ainihin wato yake ainihin wato kuka kashi wanda ne a rubutun hadar arba'un an kuma tattara masa a cikin wato ko kiyayewa ko shiga suka yi abubuwa hudu أخذ بيد الحسن يتعيرك لأبو بيكون يقتل هذه الحيثية وترك شيء قبيحة ويكا برس المنى لينتهى عنه دم أبو بايا يكو ما يبو بايا يكو اجتهاد الرأي كما يكم قرن وصولين وقرن تجد رأي نجد فيما أسلاء أمته شكرا لذلك كما والقيامة عند كما تأيه أجريت بما جمع لهم da abin da ya tattara musu ko aka tattara musu amuran duniya da al'akhirat a cikin duniya da lahira alwaqtu bihamdillahi wa amnihi wannan babu na ƙarshe shi kuma kansa za mu kwana shi kuma fassara kalmomin da kuka ji ɗin ne masu ɗan tsauri tsauri da masu ɗan nauyi nauyi a baki su ku ne ko kuma za a fassara ta a cikin wannan fassale shi mu bashi insha Allah ku ji dawo karatu sai a fassara shi sai ya samu dashi shi da ya sallah har a aikar turan sallah hutu ba bayan na sati shi kawai ba goge kaushi ya halatta ga melayya sai bakwai ya zo cewa bakwai ba mutum bakwai su yanka fasi melayya ko su yanka fasi hadaya ya halatta mutum bakwai amma in ka kara adadin to gaskiya ya saba yadda karanta wa annabi ta sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya ba za ka hada kuɗi kenan amma wani da zai yanka mutum ko mutum miliyan nan za a yanka mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka matansa sanya matan da kuma sun fara bakwai amma ne yanzu ina da rago na isa na yanka da duk sunan mutanen kan Allah ya ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka da kuma Allahumma hadda anni wa amma an yudashi fi ummati wannan nawa ne wannan kuma ya shafi duk wanda bai rage ba a cikin al'ummar za ka ko baka taɓa yin bayan annabi ya yanka da sunanka za ka samu ladan wannan ragon kuma hadisi ya zo wanda yake da hadisi bai rage ba kai ya je sallar idi ko ya je sallar idi Allah ba zai karɓa ba duk Allah da azaba da ya masa duk wanda yake da halin da zai rage bai ba kada ya halarto sallar ko ba ya kusanci masallacin mu haka sai alama ce ta fushi kenan da wanda yake da hali kuma shi da hali kuma to ba shi ba hajji ma sai kana da hali wannan hadisin da wala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutajammilatin mutanan mutanan hatin allati tudunna khalqaha Allah sallallahu alaihi wasallam ine wa ma canza halitta dan su kyau da masu aske gashin jira mata suna aske gashin garau wani tsaye su suka kafi wani irin abu da ake da shi a da suna ka wasu kan halitta kawai Allah ya yi a jirsa wannan shi ne aske gashin garau mai tsadin wani ta hadisi da yake kada shashin ku da na wa shashin karatu hadisin ina ina magana ne bayan mutum ya yi tsanta game da waɗanda Allah ta tsere musu ko ma dai ba wai ga sallah kai wanda sallah ta cikin su ba kamata ana karatu guri a rufe ba ko aji ne an fi shiga munazzar da cewa da sauki da ake karatu ko da bai da aka yi wannan tsarin an fi samun sauki da ake karatu fiye da irin nan za a ce a rude kowa ba san me yake yi ba Aka makarantun albanin cikin gari ya karke in ba mai da waɗanda suke fita da kaji ko da suke fita da kusurin layi shahararrun manyan makarantu da aka sani ba cikin wannan na aruɗe ake sai Allah ya ji shi kun dukun ya jasa wai ba a san me yake karanta ba ma ka wani aka ce waɗannan ɗan hajji daga ɗan goma zuwa ƙasa na gajeren suke tafiya taron suke tafiya a cikin su da wata samu waɗanda suke mutakawuci masu nisa da kwakwalwar suke da faɗi suke da sake ware kama ana wasu kaya biyar biyar wani ana ba shi aya biyar biyar kuma yana hada cewa to sai kaga ana da lissa don zai iya lissa goma aka ware shi daban zuwa na kuci sai kuma a ware jiniya ajin masa kawuke dan su zai iya ba su shafi shafi ma kullum na alƙur'ani ku haddace ku maimaita dan shi qur'ani haddace shi ba shi bane shi bayan an haddace shi sai shekara goma da shi hadda ba kai rauni ba nan jan aiki dan ko ka ka sai ka kace hadda ko ba ta da kuɗi wani shashi ya fara rubujewa da kuma da iya hau kanka ba a sa'ar da ke na ka hadisa abu shekara da shekaru ka bari ya watsi da kuma da da za a yi wa kan mutum da ya bari qur'ani kansa ya zuri har a hadisi ya wuce a kan da babu qur'ani a ciki kamar juji ne a mutum da ya hadisa komai na alƙur'ani ba kansa kamar juji yake kuma shi misalin gidan da ake karanta qur'ani da gidan da kawai sai a wuni a tashi mai gidan ko masu gidan da karanta qur'ani ba ita matsalar shi wal mayyit البيت الذي يقرأ فيه القرآن والبيت الذي يقرأ فيه القرآن الحي والميت هذا ما تفسير وكيف فتنت لك إباوة أكاد مهم موشن يلي ومن تفسير أكاد موشن يلي حتى من تفسير جدا لأيك كتاب القرآن لجدا لأيك haka dole ne mutum ya kalla a da ƴaƴansa da matansa da iyalansa a tashi kuma da karanta su da kuma gani wani kuma min al-gatibi wasu kasan dare na mara kashi karatun tsakani wasu gidanka ko an karanta ko an da wari su musu kashe na alƙur'ani wani muka gani tunashinan hausa da waƙoƙin hausa da waƙoƙin wane ne ake kafa a kusurar ɗin nan nasu da yara duk suna ce ta soyayya ce ko waina ce ko wace ce da suna maganganun mara kafar da do ya gani ko ya ko ta yarbo yaro ɗan ka ta ji makaranta da ta yaƙa waina ko ta yarbo wannan wannan shi da ta ka kariya da idan mutum ya tsinci kansa a kurkuku ya zai wajen kuma ya ka masa ruwa Suna kar da yanzu suke yanki ba. Amma akwai su kuwa akwai ruwa. Ai masallaci wannan na juma'a. Kusan da laifin mutum da ma na buɗe sallar juma'a a wani masallaci na a masallacin gurbin nan. da aka samar da masallacin muka fi da liman da kuma shagar azina duk aka bar shi da ruwa da kuma da yamma shi da mai musu sun ka fara wa da su ka ce kai sun dura mana ka'ida daga wajen yan sanda da su kuma da ire-iren su sun kashe da makami su ɗari kaza kuma duk na tsoron da aka fito da su shi shi kansa kontrola ɗaya ta bai fitowa da su sai da kawai kauye ma da shi yasa muka fito da su don su zuwa abin da gabatin duk matasa ne to kun kun ban su gabatin mafi yawan kuma waɗanda ba musulmi ba ma sun san addini da ke a haka ba kowane irin addini a kira duka ta kuka su da gaske kan wannan yana nan amma a cikin sanin ne ake rigima shi ma kuma ka ce rigima zuwa fito da kai kai sallah don sai su ka iya rigima abin da ake sayan ma duk lokacin sallah ya rigima mafi yawan an kama ka ake rigima addini su ma tsoro suke yi wanda ka yana wani tambaya wata rijiya wani ya fasa baki a kama ka gani ko mutum wani ka ci da magana amma in akan addini ne ai gagara su kake a da aka taɓa kama lokacin sallah yana yi sai kawai mutum wani ya fara kiran sallah ko suka ga mu a ciki ana ana kiran sallah suka ce lokacin sallah ne sun san ku kuma a mutu sai mun yi sallah ko babu yin sallah sai da alwala dole a fito da yi sallah muna yin sallah ɗaya ma aka ce to an sallame mu muna kan shi ne aka kama kai ma kanka ka fi jin daɗi a zuciya amma an rigima ta wani rashin gaskiya ga ya kama ka ya ce sallah habbaran da za ka kashi ci wani goma zulhaji da san kwanaki masu daraja a cikinsu da takwas da tsaye kun san da goma da haɗa da ranakun hajji wanda za ma ranakun hajji guda biyar ne tara goma sha ɗaya sha biyu su ne kwanaki goma wanda daga ciki suna cikin hajji suka fi wata ranar sarrafa tara ga wata ranar ƙasa goma ga wata ranar sallah sha ɗaya ga wata kwanan mina sha biyu ga wata kwanan mina zuwa su da alwani suke jefa gudun saba'in waɗannan kwanaki da suke jefa dutsen saba'in har ko su jefa bakwai ranar goma ga wata sha ɗaya ga wata a jefa ashirin da biyar sha biyu ga wata a zama sha ɗaya goma ga wata a ce jefa nawa bakwai sha ɗaya ga wata nawa sha biyu ga wata sha uku ga wata na haɗa ga ishirin da ɗaya ɗaya ɗaya sau bakwai sau uku nawa mutum da uku bakwai farko saba'in wannan cikin na ƙarshen su suka kashe mutum in shi da kuma ba ne amma dai mutum ya tsaya ya ci kafin ya je su zuci da bakwai sau abin nan ko saba'in kai bakwai na farko ishirin da ishirin ishirin da ɗaya domin asalin tarihin su kamar da zuwa hadisi sahihi lokacin da aka tsaye Ibrahim dan kaɗan shekaru ya zo a nan Ibrahim yana faɗan maganganu na zuga wannan hadisi da sai da wani labari ta sun da wani sai Ibrahim ya dauki jiki da kwalla wa shi dan aka da kwalla ba shi dan aka sai da zafin jikin da nauyin da sai da sa ya rika cikin aka so da ya dawo aka da kyar kwanti shi ya gudu shafin kan shi ne ya daɗe iya inda aka fasu ta shiga shi ne aka bashi a karni ba shi kuma shi sakar wa alaman nan ne hasu wuraren da shi aka fata nufi shi ne sai da wani rami a gani shi ya su aka kewaye shi aka tashi sun da aikin hajji ba wai kamar da su suke kawo shi ɗan ya ke kawo shi ɗan yana na har da shi ma yake zuba masara shi ma ba yana zuba wasu shi ba daidai ba shi ne shi ɗan ta gani da ɗauki an kwalar da dutse ko jiba kakalli shi ne ba daidai ba duk shi ɗan da yake sa a yawan da ka ba shi ɗan ɗan ne ko shi da annabi ibrahim ne har kamar yanzu da alhazai kusan dawakul kusurci yana da aure guda biyu wanda duk sauran da shi ba su da shi shi ne sassarfa da buɗe kafa asalin sassarfa da buɗe kafa na an yi a tarihi ne cewa an yi saratsawa a kafin watsa labarai cewa da aka ce in guda ko a gina shi da fafa cuta ta fara mutum yan da ne sun rami sun bushe haka sun shigo maka za a ga abin tausayi suka shaɗa wannan da shi da jama'a suka yi dandazo kan sahabbai sai labarin da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuna isa dawaki farko guda uku su yi shi da tsarfa da gudu gudu ya yi jogin haka sannan ku buɗe kafaɗa ku da alaƙon gudu su wakar ya yi bukura ne ba kuma wannan wata siyasa ce ta musulunci aka yi a lokacin amma kuma sai aka bar shi ya zama sunnar haji sannan hawa jikon kafa da maza asali ai neman ruwa hajar ta ce wa ɗanta isma'il kamar da za shi sai bukari amma sai aka bar shi a cikin sunnar haji waɗannan abubuwan da ake guda goma duk abokan ake su gaba kiɗan nan guda goma duk suna da alaƙa da tarihin annabi Ibrahim da wannan ƙungiyoyin da suka faru. Kada ta ga ashe ɗanɗin wata gidan kwanaki ne masu daraja. Wani mutum ya kwakwai ko azumi ya ce ne a kuma goma nan su wuce. Kuma aiki alheri ana son ka yi kashi don duk abin da ka bayar ko ne a tsaye ka bayar a cikin wannan kwanakin su ko ne kaɗai san adadin da zai ninka ko wani ninka cikin shi malikin Allah yake a kwanakin su wannan na farko. hannun kwanakin da ba da ransu da su wala ya da su ne waɗannan wani yake malam don an suna tambaya su da ake yin suna a suna a kuma yaran suna Ita da yaron ka suna shi ka yanka yanka rago ka masa aka. Wani abin guda uku su ne muhimmai a cikin sunan musulunci. Ka fara kowa ko ka ci yanka. in bakwai sai ka sa ima aski ka yanka rago ka ce jama'a mun haihuwa amma sai ka faɗa ko idan ka faɗa jama'a ce amma ba babu taron suna a masallaci babu taron suna a gida duk babu shi a adalci da kawai da ishmawi da injiya da risala da muktasar da bukhari da muslim da tirmidhi da nisa'i da ibn majah da abu dauda babu kwata kwata ba inda aka ce a yi suna a masallaci wanda aka ce a yi a gida abinda ake sanarwa announcement amma haihuwa wanda shi annabi ya a cikin sahihul bukhari da aka masa ayyuka da asuba ya ce an haifa min dajiya bayan sallah ko yake gyara nan bai an haifa min dajiya na sa masa sunan baba da Ibrahim ko ce ranar da aka haihu ko kafin a haihu ko bayan an haihu duk ana iya suna muna iya cewa Allah ya ba ta da sunan sa Muhammad ya zo ta ce barka da zuwa Muhammad kuma ana iya wasiya da suna mutum zai rasu ko yana jin da lafiya ke ina haifa a faruwa ne shi an gama suna ranar da aka haifin asa cikin bukari akwai an kawo ya'yan su cikin gaban annabi suna nan take akwai abu musa da ashari akwai abu ba wanda cikin riyadu salihin na babu sabai kun ga shi suna ranar da aka yi da ana kawo wadan ana je to kun suna da baba na kai shi wajen annabi sunan da ya bayar gaba shan nono sai aka masu na ta kunya karɓi nono kai shi annabi ya yi mata haniki ya sa masa abdullahi haniki ne wasu ke ganin kususi da kuma kususi da kin annabi daban baki na daban naka daban yaran wani in ya tsoko yawon bakin su saka a bakin ya koyi a tariya to hagani kuma ya je ya sama wanzu da ake sama kan yan sunan da waye da waye da waye sun ne kan zama mutuwa da jini ba ai ba suna jawa ta fashewa jini ne yanzu kana buga baki za ka jini da taron ku kai da ga wai ga wai ba ku kike ganin ta miki ku kiya ko ba ji a kawo ku goro ko ne ko ko ko kawai da da bakin dan ka ne zo ne su ne ci gora ba gani wasu malaman suka ce ta miki ku kiya ce ta annabi shi ne bakin sa in ya ɗebo yawo bakin sai zuba a bakin sa sai kai daraja amma dole ba annabi ba bakin sa ko da ban yake yawa haka sai a san ko da za a sa wani a cikin yawon bakin su zuwa a bakin wani yawon shi ne albarka a tabbatar shi ne albarka ne sai kai ji sharin ya fi ya ba ko wani babban albarka tun da shi ku ta an kalli wani yanzu kai hajji ka kare ka dawo darajar jariri haka hadisi yake ba in kai hajji mai kyau haka ke da kai kamar jariri kaga kenan wani jaririn ba ya kuma wanda zai masa kasu shi jaririn yanzu sai yake ne yake ba wani su duk yau duniya zai kaɗan da bai ba kuma zai yi cikin ba shi sai zuwa bakin jariri har yanda aka albarka ya sa jariri ko kwashe wa jariri albarka ne amma ka kawai kada su ga rayuwa ƴaƴan su na kawai mutane suna jika da dole suna zuwa musu a kawai sun musu kan jiki wace albarka shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo da dino ya ɗebo ruwa yan bakin su da albarka ne sallallahu alaihi wasallam ya saka a bakin yaron ya ce Allah ya maka albarka kuma sunanka Abdullahi malam ya girma ya karatu Qur'ani ya haddace ya haifi ƴaƴa shi ma guda tara a cikin Qur'ani kun ga wani su tafiya amma duk da su malaman su tafi sun an da yadda su da salahan mutum a iya yi amma dai da kuma cikin wani suna na suna cewa ne ne sai an yi wannan kuma wasu ke cewa an masa kutuba shi ne hukumar da ake kuma kiran sallah ko hadisi kiran sallah malamai sun yi